أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haduwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a shidda ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara 1439 wanda ya dace da 24 ga wata na 11 shekara 2017 a kayan wara tafsiri akwai yan tambayoyi kaɗan duk da wata sati da ya kamata ya kamata a ce amsa ta to don kan bi tambayoyi su suka sun nan da yawa a tambaya ta farko wani ɗan uwa ke magana irin da ya a wasu wurare wasu ana kiran su ahmadiyya yanda suna masallatayya kuma iyayen jirgi sai ana cewa aƙidarsu aƙida ce kwasa ƙwarai lalle yan wa magana ahmadiyya suna daga cikin hanya wadda ta zo nijar daga baya kuma kwarai suna da tasiri a cikin ƙauyuka sukan iske mutane a gari da suna gina masallaci kuma suka jima musu wannan akida ta su wadda take akida ce ta bar mutunci kwata-kwata yan wa a takaice ahmadiyya mace ɗariƙa ko hanya wadda sabuwa ce ƙwarai don cewa mirabu gulam muhammad shi ne wanda ya kasata wanda an yi shi a ƙasar indiya na tabanjab yankin tabanjab kan tabanjab a garin ƙadiyar imma can makadiyaniya ko ce ahmadiyya mirabu gulam muhammad duka shi kai shi ma shi aka yi shi an yi shi shekara ta dubu da 835 ya bar duniya 1889 kwata-kwata wani daga shekara 100 ne da yanka gaba ɗaya ma zaushi duniya sun ci kuma da gara a bayan haka wannan a jumulce wannan bawan allah ya yi da'awar maganar wahayi daga allah iya samun wahayi daga allah hakan nan ɗari sai ana ba ana nufin ka ana ana nufin awa ce awa annabawa adan annabawa ya yi da'awar mai wayi kamar yadda wani kwanan da wani daga tacce a nan nijar shi ma yawan da'awar ko shi ma mahadi ne ta ce mahadi shi ma wanda ta bai bayyana an wasu gari na magana malabar suna magana wannan kajin kamar karnar wuta ce a nijar iya da'awar shi mahadi ne to a san da cewa mahadi ma jihadi ne kuma ka a yi mamaki wata wani bawan allah ya hudu makami har ya yi ba ka ku yi mamaki ku ce a ga bane ba in mutum shi mahadi ne ne ma duk idan zai da gwanci yaki yaki zai duk abin da shi zai gaishe shi ne ma'anar mahadi ke nan don bi haka da shi wani namun nijar iya nan ya tawo shi mahadi ne kuma mai wa shi da abin abin da ya kai gaya nijar hada mace ma ta ce zaman zaben ta sai abu ya daga ce hada mace a nijar ita ma ta ce allah annabi allah ya wata daga ce ita ma ta rubuta sako annabi ya ba ta wata kafin ta ne yan wa ka tsaye alƙidar ahmadiyya malamai suna an riga an zamna an hukunci idan da aka samu tufaki hatta da shi'a ittifaki ne a harsu suna wa jama'a da yan shi'a gaba daya duk da limu a tangan limu an yi jima'i a madina kabari an yi zama a makka a kwasakatar kirmi da inda hudu an yi zama da kusan kasa ko shi ne 140 mahimman da duniya an binciki wannan akida da al'amadiyya an binciki ciki da waje karshen lamari waɗannan zama da aka yi a makka aka yi zama ƙarƙashin rufuki sarauta a islami an tabbatar da kamunci ya mariya kamar da maɗari da yawan sarki ne kwana ya ka san wani abu su sun da bida ba abun ana wajen da ne hukuncin nan bida ko to su hukuncin kamunci a kamsu kuma haka a yau saudiya wani aka samu da bin zuwa makka ba abin da kake mai in dai an an da lafi eh ne ne karkashin wasu musulmi amma in dai aka ga an samu da ne bin zuwa ake mai ba ba ne dan ba abin makka da madina ka kuma ta su kuma abu da kuma ga wuce wannan shine maganar malaman ijma'in malaman al'umma hatta da shi'a ai shi'a ai zaki amsiya akila da takawuci kina wannan mutum insha Allah sai matsala ta biyu wanda ta shahara a yanzu ita ma kullum da abubuwan da ba yadda alkama abu ne mai daɗi da tsarin addini abin da ya shahara a cikin ya ta hanyoyin wata labarai ko na saduwa matsalar barka da juma'a juma'a a yi kuma ka wani rubutu ko karatu ko wani waka ko wani abu da sunan barka da juma'a na wani abu ne da jima malamai magabata da su musulmi su albani ne sun su kauta sun tabbatar da wannan aikin wani sabo ne a jini ba wani ci gaba bace ba kullum musulmi ya tsaya abin da ya zo karka ma kanka an ce bai cikin aikin magabata na kwayan aika sakon gobar kadarar juma a idi ne aka san da haka wannan wani abu ne sabo sai kamar ko mai kyau ne abin zan addini ne amma tsakanin da Allah ya saba masu sunar magabata bai cikin aikin magabata safai ko ɗan bayan su sai juma ga bakar juma bakaka wannan aiki na ranar idi abin da matsayin juma rana ce mai girma mai daraja babu rana mai girman da da a cikin Allah ta kiran labari a cikin aka halitta Adam a cikin aka rada ta aka aka huta mai rai a cikin aka zai rasa kiyama tana da zai girman gaske babu ranar da girman ta amma ba tana ta ba yi mata barka aika ta ƙoli juma wannan abin da sabon zuwa cikin wannan kenan sai ni ɗan uwa suka yi magana me yasa irin wannan lokaci ba ma hada bayani akan mas'ala ta maulidi wasu na yi hasu duk da ɗan uwa bari bayani akan maulidi da abin da zai maulidi kuma da bai tana tafi muna muku bayanin wannan wuri namu ya wuce wani malami a da magaran ya mazarki ko ya zage ni in zo na irabi wannan wuri na duniya ko ina da yake in zo na ina magana wani a wata kasar da mu biyar da suke ji wannan ba sai wani malami da kurji ya zo na magana shi zo na kana magana wani a wata kasa yake sai ka da ne yake na kalma bai gani ga ake ji kana bayanin ka kana bayanin wani malami a nan garin ku shi bai gani da kini ba dan abin ne mun ka karanta da kuma addini ko wallahi kuwa farkin da ba a yin wannan zarafin turai ko amurka ko an ce ba za a yi wata in zai mutum ɗauke da yayi suna yi wallahi nan da kusan sai wani an wace kyauta daga almani allah iya kallon shi ne kira kirki ya yi tambaya kan abin da ke yi na wasu mutu a damana rasu wani mata da maka damaka rasu ka ce mai kaza ba da lokaci ba da lokaci da hukunan mu tsaya mu a ƙidar mu wanda kullum muke bayani ɗan uwa a ƙidar mu mu a nan sallallahu sallama a ƙidar alfinar jama'a ya wuce abin da ake mancewa ake tunawa mu manzo Allah ya wuce mu mance balle ba tuna mun ga mu wallahi wallahi mun fatan mu ba magana ba a wata ko gobe so muke jin mu tsun ya manzo Allah jin mu tsun aka manzo Allah ya yi ya kada gaban cin shan zaman mu tajin mu har mu dabba shiga gida zama sun yadda ya yi da haka ya wuce mu mance balle ba tuna mai manciya da ke tunawa mun kun mancewa wani shi ne wa aƙidar mu kenan haka muke kira musulmi ya rayu yadda manzan Allah ya rayu mu yi koyi shi bakin kokarin mutum mu mun kafa kure amma hawa mu mu ma ba ya ya rayu duk rayuwar kun so muke mu daidai yadda yi kuma ke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaka akan haka kuma akan haka muke kiran al'umma su gane addinin Allah ba ai na gada kakana babana ya garin ana addinin Allah abinda Allah ya ce manzan Allah kuma da su ne mutanen kwarai wani malamin kuma da ba iya kare da wani wani bai kamar wani malamin iya cewa ahalul hadisi kuma ahalul nabi wani mutanen kamar an fasu sahihu malamai masu kyau ga hadisi su ne sahabbai na kwarai ko da mutum manzon Allah ba muna rayuwa kan hannun shi rayuwa kan hannun manzon Allah shi ne addini ɗan uwa ba na da ko rayu muna fata da shi da al'umma Allah ta kowa gani fata kowa gani addinin Allah ba a yi da ra'ayi ba a yi na gada Allah shi da muka haka. A insha Allah za mu tashi aya ta 29 ta suka tauba insha Allah suka tauba aya 29 kuma da Allah
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر نعم ابن كثير نجاونا إتت آية ورتعرض زوا فلا تكون منصورة تكي بيانا فرقا ومرمين يا فرع أهل الكتاب da magana muna magana ne kan tsakanin manzon Allah mu'amala shi da sauran mushrikai yanzu musulunci ya kare da makwabta ɗan kusa kusa kewayen makka kewayen madina yanzu na wannan shekara ta takar ce bayan ta takwas an bude makka wannan shi ne mutuntunci ya kai sako yanzu ya wuce iyaka ya wuce kewaye ya haura kaiwa duniya yanzu ke nan kira da awa ta kai ga alubu kitab wannan shi ne aya ta rubuta har maganar allah ke wa munzan shi umarni su ma ɓangaren alubu kitab kiran yadda aka yi gwagwarmaya ta cikin gida tsakanin yan dangi na kusa za ka wannan zuwa ga wasu Allah ya ce ƙarfin da zai labirin da aka ko yaƙi waɗanda ba su ba imani da Allah da ranar lahira wala ya harri mana ma harama Allah wa rasulu ba ta haramta ba ta haramta abinda Allah da manzon shi haramta wala ya dinin dinin haq ba ta addini addini na gaskiya kina suna addini amma na banza ne akwai suna addinin amma gairin haramta ba addinin gaskiya wanda ba ta addini na gaskiya ya ƙasa ma tafsirin waɗannan mutane minan da zai mutum kitab daga waɗanda aka ba da zai wanda suke ta tabbatar da cewa ƙundurin yaƙarsu kuma tabbatar cewa an da kitab ba addini ba suke kai ba addinin gaskiya ba ne addini ne lalataccen addini ake na a yau sai halitta kai musulmi ka kira shi addini amma addini ne addini da banza haka Allah kuma garsin haka ba don gaskiya ba to wa'annan Allah sai a yaƙin su har ta yi jizya har su ba da jizya haka ba a san umarni yanzu ya fara amsar jizya a hannu mai jizya karo asalin karo kenan ga abin jizya ma'ana su ba ka kuɗi domin musulunci idan da a wata zo abu uku ne ake gabatar da shi na farko ku musulunta ku zama yan uwa dangi kamar tsiyanmu da kamar kamar kuma ku zama ɗaya da masu da kun musulunta ba a kula da matsayin sun zama ɗan uwa ciki ɗaya an samu lafiya a gaba kun ji musulunta to addinin da kuke ba ta dole ne kun yi namu babu dole sun zama mu damar shiga ciki za a kai a kawo amma ku ba da jizya ku ba da karo a bar ku biya addinin ku kuma da a wata rayuwa da mutunci kuma da wannan hanya ce mutunci duniya ba hana ku yi naku amma za mu shigo kuma ku biya mu karo ku duk ba mu karo za mu kare na yau kuma mu kare wata adawa mai kan ku hanya za mu kira kuna ƙarƙashin daula kun shiga cikin daula ƙarƙashin daula ta mutunci yanzu ku biya karo a mun ba mu mutunta kuma ba ma biyan karo da suke nan sun zama kidan barazana ko ya sun zama barazana da mutunci kin a wannan hali ne ko mataki na kuke shine magana kinan yaki ne shine yaki aka karanta jihadi shine ne yace wannan yace su ba da jizya hatta da jizya annabi Musa gano su ba da jizya da mai da jizya da hannu a halin suna kaskantattu kalkashin daular islamiyya kirkinan ke kuma kinan bincike suna kuma umarni kuma a ba su dokoki na zama a cikin wanda wannan wani shi suke ayar ta zo sai bayanin wannan ba annabi dama kenan ya kan sauran kawurai na ahli kitab da kuma ta kawo shi muda zuwa ga yakin tabu wannan su su su ga insha Allah su gaba
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون
أذن الله سبحانه وتعالى يا من مقدر هل الكتاب وشرعا أنت يا قد أهل الكتاب يا رسول أهل الكتاب ما يأتي سأل تركوا ممونة ممونة لتشكيل عقيدة وانا متعلم ya ce wa ƙarfi da hudu zai ribin Allah yahudawa ga aikin zuwa wanda aka ce za a yi su yahudawa sun ce ku zai wani wani ɗan Allah ne wa ƙarfin nasara almasishin Allah su kuma nasaru sun ce isa ɗan Allah ne kuma makaranta a bayan ta waɗannan kalmomi suna da cikin kalma muhimmu a saman ƙasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana girman wannan kalma ya kai sama da tsaki ƙasa da tsari duk ya rushe harkokin da yake dangana ma Allah ta.
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
wannan iya karantar da mu jamunin kalmar dangana ma Allah ya ce ta kazu samawa su tafassar ya kai sama ta ɗaya da girmansa وتنشق الأرض قطع ساكت الآية الفرق وتخذ الجبال هجا دوني لك سمع يا كي كتا موتا يجلك زي غارو إذا ما قاعدين يروش دولنا من ذي كي سمع الآية قطع الآية دوني يروش أن دعوا له رحمن ولد dan an dangana mu Allah mai rahama ta domin baki da rahman ai sakar da bai dacewa kuma baki da rahman bai dacewa ga Allah ar-rahman Allah ar-rahman bai dacewa a dangana mai da a tiyar ki yace in kullu man fi samawati wal ard illa atu rahman abda sai ba babu wani abu a sama ko kasa malaika ko mutan da wani ne babu wani a sama ko kasa ya zo mu Allah iya matsayin bawa والوزيون تلقى العسام وعدهم عدا ألا فيهم أدكم وانا قبائع ألا يا لسا باسو يا كدين لجيس يا تنقلهم لكن ما أبنتك يتجلس وكلهم أديهم كانت فرقا تلك وانا أدونا قوم الذين دوم ألا أبو بيت يا ما شيء كدين سكيت شيكي بل إذا كم حدمون wani haka da shi ne sa aka kama zake nan da aka yi magana ya kasu aikin sanin munayi dangana ma Allah ta su yahudawa sun ce uzair ne dan Allah subhanallah nasaru sun ce isa ne dan Allah dan wannan kalma a duniya ba su kalmar mun da gaban imani amma mutane da fada da addini sa san zuciya a gaba zan ga musulmi ba wai a gida ba ko a wajen lura biyu iya tabbatar wai da adawar shi wanda ya zaɓi ke zaɓi kirista mai cewa ɗai zakan Allah wanda shi da wanda ke cewa ma'ana ba a mawarci ko ba a wata gida ta yi yi ta ke na aunar shi kun ji ne a nan masu sun labaru babban malami na ɗan ɗariku a sanarwa a radiyo har zuwa labaru ya yi magana a najeriya akan cewa an yi maganar 'yan takara ne guda biyu da ɗaya a hannun suna wasu ɗari zana ɗaya kirista ne yake shi abin da kira mafi yanki wannan ta zaɓi kirista a kan haƙi zana Allah wani kuma abin ba masu ya kare ne yake saboda su waɗannan suna zagin suna aibanta shehunanmu suna aibanta aikin da muke yi amma kirista ba su aibantawa kaga nan a yi wanda a zagi Allah da a zagi malabashi ba ko ba wanda a zagi Allah wanda mai zagin Allah da mai zagin Allah shi haka ne amma ba su aka baka ba kirki ba wani abu wani kirki ba wani falla abu wanda a zaɓi kirista da a zaɓi arzika wani kai zaɓi to wannan iya zaɓin hanyar shi iya aibata shi shi kuma wannan iya zaɓin allaban wani shi na sai wani kirista to a kirista a wajen annabin ƙuranin da sunna matsayin zaɓin allah ne cewa wani ɗan allah isa allah ɗan allah zaɓin allah ne allah ce haka annabi da yanzu annabi ya zama annabi ya cewa allah ya wani ya cewa ɗan adam iya zaɓi na zaɓin allah ne iya cewa ina da zaɓi wannan kalmar haka wa amma gaza haɗin da jin haɗin da jin abuwa bida riyayi da wanda a zagi Allah da a zagi malamin shi kuma haka kuma na imani babu azuma tsaya da yake zagi wani malami babu a sunna babu wani ba zagi a sunna illa a ce ka zagi da a ce ko duka ce amma babu zagi ɗauki da haka yayi kita zagi zagi Allah da aikon da abin da yake kan shi Allah ya ce da mu ka zo da karshen farko addini ne kaka to Allah ya ce waɗannan ga maganar alaƙar zalin wannan kalmomi ta masu cewa isa a uzairu ɗan allah ko shi masu cewa isa ɗan allah ya ce ƙaunin fi akwari kunin magana ce ta baka to nuna ta ne kunin ta kalli ba karyar da ce ne kunin ta kalli ba da ce karyar da malami da kalli ba da ce ba wata bataniya ba wata hunda ya ce kenan wata kunin magana ce ta baka yudahiquna qawl alladhina kafaru min qabl wannan kama za su tayi kama da kalmar kawai karin su masu cewa mushrikai masu cewa da kudin Allah ne mata ta ko su ce ko ida sai wannan su ma ɗan ɗan uwan su mushrikai na farko masu dangana ma Allah malaiku ɗan Allah ne mata ita wannan magana ta su yudahiqun suna kwatanta qawl alladhina kafaru min qabl maganar kawai karin su Allah ya ce qatalahum Allah Allah tsina maka albarka haka Allah ce qatalahum Allah Allah tsina maka albarka Allah ya mako ta ake karkasar da su cikin barin gaggan ta karana ku danga da Allah ka ya Allah ce gaba
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
yanzu bayan maganar abin kirkiya da yawa bayan lokacin sa Allah dan Allah ko zai dan Allah اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله sun ɗauki malamansu masu ilimin da masu bautar su masu matsayin arbaba min duniya masu matsayin ubangiji banda allah su ɗauke su a matsayin abin bauta matsayin ila walmanzai abin madas in sun ɗauki kuma isa shi ma abin bauta bayan ɗan allah ne kuma abin bauta ne shi ma bauta ne wannan kalma ɗan uwa ta magana ɗaukar wani rabu ko ɗaukar ya ga ƙarsa masu malamin masu wato saboda ina ga akwai abin da shahara a dibin hasim a tsari na tsari wanda wanda sananne ne ne a cikin tarihi na sahabbai wanda da kirista ne kuma shugaba ne na al'umma masu matsayi a cikin wannan daula ya annabi sallallahu ya kai haji ta hanyar kai haji ya aka ce suka da dokowa da ya zo a cikin ya zo bayan ya tsere shan idan ya da shi da idan mun zaka ya shigo inda suke zai rasa gaba daya zai shi ga kasai to ya ji da bana sabon sun zo da kalar su tsere ya bani alan shi ya bar wata kalmomi shi ciki da ya karba a cikin tafi da gore tsakaicin kalwa shi ya tsere manzo Allah ya zo an kamo ta a matsayin rusuna manzo Allah ya zo ta cikin rusuna ya kisa wannan mutanen ya isko ya hajji da mutum da danne mutum da kare mutum da kare mutum ko kuma kuma sanan dai ne wajen kyauta mutane iya cikin tarihi ake bada misali wajen alkhairi baban su manzo da dalilin wanda aka dalilin haka manzo Allah ya bar ihsani kyauta ta abarta ta dan iya wani su ko dan kada iya babban mutum iya mutum kalimi shi ma na karanci annabi mata karanci ya barka daga bayan da bayan sai da kitab ta aiwata shi kwarai ta tsere ka bayar da zaka zaka kuma wanda ta ga abin da manzo Allah mata irin ihsani da mata ina abin da kina wuri shi ta bashi tattawa da kaje da gani kai ne na kai ko ma'ana ko da ba na wani bane ka samu kai waje ko ba da ba da bane ba ko wanda bane ko kada kada bauta ka ce ya zo a matsayin shi na wannan shugaba a wannan matsayin ya zo Madina magana cikin sahabbai anan iya zamne ka san da wani ya kaje ne lazo da wannan garin ya zaji wallahi matsala kaza kaza aka da matsala sai wani kawo na fiye da dai an kawo jaɗe na wata kushi da makali kagar musamman da ya zo cikin ku sabo wani yana da abin a kwakwala ke mutum sabo ya zo ya ce matsala ta kalau kushi matsala kushi da makali abin da ba shi ba wani abu an zarbi da ya rashin ba su da rage amurka to yake ba a kan zarbi ya ce ta rage ba a nan sai ya ji halar ayatar hira ka san kasar da hira ya ce da lafi umbin ana ya musamman hira ba amma ina labarin gari ne sananne wanda yake ɗan gushi da makami wanda ta tare da gajen kulmi kulmi ta ta tafi kulmi zana da jariya na ke gushi da makami ya ce ban je ba amma an ban labarin ya shi to abin da ne wannan addini wannan daula in allah raya ta sai mace ba namiji ba sai mace ta fito daga hira ta zo makka ta yi tawafi ba ta tsoron kowace allah ya ce a rina yana ce an su arzai yi wannan magana da yake yi ina du'ar ma na mace yan washi da makarin lalatattun ɗan gidan su ne suna ina matsala da su je lafiya da dawo ya gama abin zai yi kuma ya ce min aji in allah ya raya ka da tun ta hannu kunun da kisa wani dole za a buɗe dukiya musulunci zai buɗe taska ta kisra kisra ma'ana mai mulkin farka asan daular ɗin wanda zai aka tafiya su rasha ko amurka ya ce yarsu la wa wani kisa yabin hulmus kisa yabin hulmus ya ce kwanan kisa yabin hulmus ya kama abu da kware to a tsakari a nan wannan a nan rashin bashara wacce wani iya raye da inda na uku ce mishi kuma idan allah raya ka sai ka fito da kuɗin dinari ko azurfa kana nema ina ne amsa ba ka san amsa ya ce wannan biyan allah ya gwada musu kwancin hankali lahiya ta shuru a wannan kasa kuma allah ba zama da mu aka yi aka bude kisara aka raba gani masu kurmu wannan kenan shi ne da ya zo sai ya ka adada kanta wani aya daga tare su da ayan mungota mungota malamu mungota ya ce a ba sa halitta muku haram kuma ku haramta ba sa ma'ana halitta muku haram kuma ku halatta ya ce an hana yi tun malamai ne tun malamai da halakka ne suna halatta a zo kama ke yanzu da ce wani muna yi an ka dace wannan ita ce bautar wannan ita ce bautar halittawa haramtawa wani ba a ba ya yi ka yarda ka bauta mashi saboda ala kan wa nawa a ɗari kudin duniya nawa take wani babban shi ce kaza ya halitta maka ko ko ce ya halitta sun zai wani cikin zai shara iya cikin sharfin ba ko ta ka ko ko wasan da ba na kan suna ba sharadi ne idan an ba ka takamata haram laifi ne ka kai ziyara ga wani kuma wani ba kowa ba wani ko wani ne na wani dariƙa ba ta ba ya ce kawo ta kawo da kauri an hana ka to yan wani shi da zaune shi da ban muka yarda kuma kuma kan alfahari kai ne gaban Allah wanda ya annabi to kuma sai awa ban wani ya ce wani ba wani ake cewa wani haka san wani Allah ne amma tana mai dariƙa ka ya ce haramun ne da kai mai ziyara don naka ne babba kuma bai zaba in ba ta ba ka kai mutum da shi kai masa ba ka sharri ka gwamna wani abu na hadar na ibada kai ziyara ga mutanen kwarai abu na ibada ku samun daga annabi imamu da bayan da zalama cewa Allah subhanahu wataala ya sabko da wani mala'ika a bakin wani gari wani bawan Allah zai kai ziyara wani gari ga abokin shi kullum na dini da amana mutum wannan yanzu mutum yanzu mutum bakin gari yanzu mai tambaya mutum yi mai tambaya ba wannan ina zuwa ita zai wannan gari tafi za ka yi ta zai wajen wani ɗan uwana ya ce kana da wani kanta wani amfani da suke kayi a zai ya ce la kuna ɗan uwana da kuna addini kun da Allah da farko ya ce za mu yake damar ni mala'ika ne Allah ya aiko in gaya maka Allah ya san ka saboda san da wannan bawa da shi in wajen fadala ta musulunci ziyarar ɗan uwa ɗan wani haka ce maka wai wannan mutumin waliyu amma da karɓar waliyuwa ko waliyu ne tun da bai tsari kaka haramu ne ka kai mai ziyara laifi ne kun kai kuma mutu ka kuma kuma ka jara da ba ko da ba in ba da ba ma kai sai to kaga wannan shine hadarin bin addini da rai shine hadarin bin da ko far addini da rai ina kuma nan wannan halin ta haram kaga na ga wannan zaman ibada har da ba ka da sai ba kai ba duk wani wani da bai tsari ka ba kai mai ziyara kuma ya tsaya yau an kai ka kan ba yau kai ka kan ba kai kuma ana da arabi ba abin da wani koyo ko abin dai a aikace ne kuma sun yarda sai wannan hadari ne ku bar haka bada mun ku bar wannan abu hadari ne iya matsayin bautar wani ya haramta maka abin da aka haramta ko haramta maka abin da yake halaka da bada ibada kenan duk wannan bautar jarda da haramtawa da haramtawa ta shi ne nufi fatilka ibada wani shi ne ibada shi ne ibada yake wa ma'umiru illa da abu illa da abu ila amahila alhali mutane ba abu wani umarni ba illa umarnin bautar ilaha daya bai halitta abota ma kowa sai Allah wani shi ne umarnin da Allah yi ka abota ta ma kowa sai ilaha guda la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya sai shi subhana kuma tsarki ya tabbata ga Allah a mashirkun game da dukkan abin da suke gama Allah da shi Allah ya tsaka wanda shi ne kiran addini kaɗai da Allah da ibada kuma shi ne wani kiran malamai bilis ba malaman sunna ba har na bai kullum yana magana ɗayan ɗarika ɗayan da wai da la'ar sunna mun har zama addini zama guda kuma ba mu wani sai ga wani mu gana mu saboda kowa a tsari kowa ba wata mu Allah Allah ya ce manzon Allah ce ba wani malami na ba wani ɗarika mu ba wani ɗarika ba mu ce mu ce manzon da Allah kadai haka muke kowa da ba ka ɗauri shi mu wani ce ma kaza ya ba ka doka kaza a illa kullum manzon da Allah ya ko haka yace ayi ayi a bari a bari haka muke da kowa da mu haka amma sai mai rabo muna wata aka samu cikin masu rama
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نعم التي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأن من جاء الدين يكون تكافرين قبل عليها suna nema ne su buce hasken Allah da baki mana hasken islam duniya tana cikin duhu tana cikin hayaniya islam ya zo da haske na gyara rayuwa duniyar zakara sun ki sama gangaru aibanta shi addinin kaza ne addinin kaza ne a aibanta da wannan ma'aikata da sama baka suke nema su fice wannan haske da Allah ya kawo wa ya abdullah kuma ko hana Allah ya kiya kenan da baki ba abin da hasken Allah Allah ya yi bakin ku ya tasiri ya fara addinin Allah Allah ya yi hakan illa ya fi tsoron sai hasken Allah ya yi ta an kare zama wannan tabi'a ce ta banke addinin Allah ko to da kai da kallin baka ayi kaza ayi kaza dan wannan duk da ko ku lo Qur'ani bisa da sanin ya da wata kari Allah ko wato tsira ya anan ya san duhun da muke cikin jahiliya kayan Allah ka kira sunna kowa ta abu da ciki kowa zan matsala kai ne shirka ka kira tsinke ka kira addini kara da adamne kara da gibi ka kun ka tinne ka wannan dare magana ka kira addini a wannan sabu a wannan kurciya a hauka ta mata alme kishiya da mata kaza ta mata sabu ta hauka ta da ba ta ma da ni yau ma da wani fata yake ya ga ko ka ka ya fa da hauka ma da gobe ni da ko ma da gobe ni da idan ka ta mutuwa da amma abun an saka ne a da wani mutum ya iya tsiri yanzu kawo da har dawo yanzu a yi rikimar shi ka mutu tsoron kuma tsoron kan wajen aiki da kana tsoron wajen aikinka da shaf da arjuwa arjuwa ya zama tuna shaf shaf ya kai shi haka ne ba an wani aiki da kwakwa wake da shaf da arjuwa kowa aka ci mai yawa don kowa ta kowane ke da sun kasa kowa shi wannan shaf da kare kanki arjuwa ya kasa shi a ɗaji abuwa a gama da bai da mun kowa haka ce kuma suna addini a iya ba a wannan jahiliya kowa kowa ya tsoro Allah ta kira suna a zauce a wani musulmi ne a shaidu kafurci ne an zaɓe ne kafurci ne kira wani Allah kafurci ne ko kundin ba ta mani gudun koto a yi zaɓe a yi kurciya a kafurci ne Allah ta zo mana harshen ya kawo al'umma kowa ya gano wanda ma kan ba ka wanda ba ba na maka ba bikin mun ba ba na miki ba haka kowa sun aminci ba a yi ba na nan aure a wata da wani an za ka siya sun kayan wata da kai ta yakan daban da ya mugun aiki da da kayan aiki ne duk wani Allah Allah ta harshe wanda al'umma kiran sunna sun haka alhadar tsaye ake kira hasken zo daga can ka rufsan waye lillahi kalmar ruwa sun san waye sun ce annabi uwa kamar amurce sun ce annabi ba kowa bane ba sun ce kalli kalli ko kalli ko haka yake yi haka yake wannan kalmar a wajen su wani an gani a yanzu a ce maka wannan ya ce uwa banza ce ka san to ka san to banza ce ina ka tashi a ce uwa banza ce kuma sai wahala da kai ko addinin kun da addinin duk haka da addinin a duniya a ce uwa banza ce baka kuma kai an ce ka yi da kin yi da ka sha wahala a ce dan ya ce banza ce da ka ba dole za a samu kyau da uwa ya don a gama shi uwa ya an ce kan ya ce banza ce domin sun makamai yau na fata wanda manzon Allah ba kowa bane ba subhanallah kan wannan shi ne da ji suke wannan abin ya sa aka ta gane kira da nan ba gane ba tun da nan mun ran da ta mun mun da kaza da ka kai da ko kai ya ce ya ga ne da kake aula kai ya mun tsara da mata ya kai ya mun ke mata ya haka aka tsara kai ya da sunan wai ka gane kira sunna dan wayo da ake maka uwa ko uwa banza dole ai da mutane wanda bayan aikin Allah ya ce kuwa yau manzo ɗan ba a kan yi tabbar tabar a kan me ake rigima tsakanin ahlus sunna da ɗan bid'a su suna da wannan addinin a yanzu ma wanda yake wa ayi malaman su ke ayi ko da tsakanin ta ayi amma duk ahlus sunna su manzon Allah suka ce ya yi dan wajen Allah an ba zalunci ba yau ta zaka ce mutumin da yake na manzon Allah ya ishe shi shi ne shugaban da shi zai koyi ka ce ya kuma da wani shi ne kai da kace abin malaminka kakanka mun irin ne hanyar malam wani shi ya tsara ya yi dokoki ka ce ya an gama an kuma ce maka a'a ba a gama da kowa na manzala ya ishe mu kuma ka ce wata gasa annabi da Allah ba ku muke annabi ko gaban kai ba ku muke annabi ko gaban kai da kawai annabi shi ya kuma kai da kawai annabi shi ya kace ga wani malami shi kuma alƙur'ani ya ce na manzala ya ishe don haka yaba haka abin da cewa amma kuma wani kai ya ba ya an gani yanzu kan yanzu kan yanzu bayan ƙarya za mu tsaya a gaban Allah ga wuce yamma Allah ya zaka mana tabbas can ne gaban nan ne annabi ya ce haka an da riba a kan rusul abin da ya komi riba haramci wani riba riba a haɗin riba mutuncin akwai cin mutunci ga musulmi ka ce wani mutum zanna annabi ya ce ka ce ko shi kuwa ban zafi wani kan zafi shi wannan ba karamin haɗari ba ba haƙƙi ne su kan bari ba ka bayan wannan magana ko kuma ga haƙƙi ba suka ma ƙayya ba kiyama gaba Allah Allah zai sani Allah kai bai ba yace Allah yace suna haka ne yuriru sun tafi nuna da afai suna so da su miji har dan Allah da baki wa ya aballahu Allah ya yi illa an yusimma nurahu sai ya cika harke mun cika harke walau kari al-kafirun ko kafirin sun haka sai ya bayyana me ta Allah kuma هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون التي هو التي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Allah da kuma da ruwaya shi ne ya aiko da manzan shi. kuma manufar aiko da wannan manzo ya zo bilhuda wadizin aka manzo ya zama ya zo da shirya kuma da addini na gaskiya amma wannan na ƙarya ne na gajiriya in su ɗin mutatan kun kame ɗanar kamar shirya shirya tana da hannun gulbi shirya gulbi addini na gaskiya wannan manufar allah ko shi da ya zo da shirya da addinin gaskiya kuma wannan mun waka da zurri da rabu Allah ya haka kaddara ya zo dan ya rijiyar da wannan addini ala ji kulli aka dukkan addini kun zo ku so ba sai musulunci ya bayyana wata ruwa da Imam Muslim ya rubuto haka Imam Tirmidhi haka Ibn Majah magana ke ta masahabai inna sa'a wani al-arab fara'aytu masharika wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkaha qabri yace Allah subhanahu wa ta'ala Allah nan kace Allah ya limke mun kasa an mace mun kasa gaba daya Allah ya bada mu gabas da yamma da duniya gaba daya Allah ya bada mu kasa gaba na kuma aka ce mini wannan al'umma ta mulkin al'umma ta sai ya mulki duk in abu gaba ɗayan duniya sai musulmi da mamaya وتنقل الإمام كما رأيت السيئة قال وتتبتع من ذلك يتوى لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار yace wala turku da bai da madar fada wala wa wala la da kullu har da dini yakin da aziz a bisul da dalilin in da bisul da ubin aw su da yin da aka ta mai da bi kufar yace annabi wanda ba cewa la yabul kun hada lawa wannan da bai mana addini wannan musulmi da annabi sai ya kai mabarar inda dare da rana duk inda za a yi a ce an yi dare ko a yi rana ce wannan mulki wani akamar musulunci sai ya kai duk inda dare da rana ke kai wato la tuka da bata bata wala bar Allah ba zai bar wani gida ba duk wani gida a duniya na laka ne yace ko na fata ne illa kana wallahu hadda din sai Allah ya sanya wannan addinin musulunci ko Allah na ƙorin Allah ne sai addinin dukkan duniya kowane gida ne na laka ne ko na mata ita kuma wannan abin zai wakana da inda addinin abu zulli zane da ɗaukakar mai waya ko da kaskanta mai kaskanta ita inda inda na bi da salam buwara sai Allah zai ɗaga mutunci kuma zulli zai suka kuma kaskanci ne kafirci don alƙawarin Allah ne sai Allah ya tabbatar da Islam a duniya gaba ɗaya a ya kai ko ana da ko ba su ya ce kuma kowane cikin gidan su cikin gida a duniya yan addinin ya ce da ciki wannan alƙawarin Allah ne nan sun ƙur'ani da sunna da kai babu kai har da ya sa kana duniya har da muke imani iyawa da ranmu iya ba ranmu duniya da sai musulunci ya mamaye gaba ɗaya wannan alƙawarin Allah ne ya ce huwa lalzi أرسل رسوله بالهدى شيء ألا شيء يأيبه من ذلك الشريعة ودين الحق ده الدين الجرجة لرزق يرم على الدين كله زي الرزق يبدأ مسلمي أكد ذلك الدين كما حق ذلك ولو كره المشركون كل مشركين ko ba na so sai ayi haka Allah ya kaddara kana so ba ka so ka bi ka samu matsayi ka daukaka ka iya so ka kanta da kai Allah kariya Allah ci gaba
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم نعم يا أيها الذين آمنوا نما ذكر أنيك مسلماني لا تبتر مسلم مسلماني يجي إن كثير من الأحبار والرباء ديوة ديوة daga cikin malaman yahudawa haka masu bauta na nasaru wannan kamar da yake cewa bin kasir da ka magana cewa wannan mafi wani aya dukkan an yi magana ta hannun kitab amma ba labarin malamansu da masu bautarsu cewa suna cin dukiyar mutane ta hanyar ana kaiya ta mummunan hanya bilbali ya ce wannan magana wurin su da koda ana magana da ana kitab a wannan al'umma duk malamin da ya lalace ya yi nan shi ma lalace kaji wani aya a hannun kitabu ne a ko'an idan malami ya lalace ya ci da addini ya lalace ɗan ma ka kullum ƙura'an addini ne ta yi da ta kasance ya yau nawa kamfanin da suna addini abin nawa aka kawo mutane suna ɗauka doka ce da allah dole ne kari a allin a mutuwa a suna a kasuwarka komi sai zuwa ba nawa a cikin tari akan mutuwa yau ka ce wani misali wanda ya mutu ba a zo ba aka yi taron bikin mutuwa aka raba kuɗi da suke cewa za a ɗauka kai ba ka ɗaga ma'aikata ko a ce tare da sabon addini ina ka tambaya shi ne addinin tsoho shi ne tsohon addinin wai wanda ba ga kun shi manzan Allah ya haka sai ma a garin da ake yi malaman da sun tsara suka kirkira sai an kawo kudi sai an kawo kudi ta kuma a yi tsallar gawa an mutum tsallar gawa da kudin mai tsallar gawa kiya kaza da ka kaza an sani sun tsallar gawa aka yi da kudi sai kun ba da an tsari sallar gawa ba su tafi da gawa ta ala hukumi ta kuma a tafi a sallar bayan ya ta fasiya kuma su sallar ko ba ka ce ba kuma kai kuma a ce maka samun addini samun addini a aibata ka kuma sun kwanwa wani mai wani mai ba sun ce kamar wajibi ne ya hanyi ya an ba mana ya ka kuma wajibi a ala yanzu kuma bukatar Allah haka shi doka alhali kai da addini ne shi da addini ne kuma da bakon sani ba abu ne na garin shi ba ku da garin shi don wallahi har kuma da wannan wani fiye ya bada ba da ajiyar nan yamma sun je wani gari shi kunne wani abu kan da ya aka gidan suka je aka ɗauko gawa aka wuzo aka yi aka binne sai wani dokun ya ba mu kalma wannan wani su ce wani bilin ne da kuma su hanci ne su san su san su ba da su ba da a nijar da kuma kuma kuma kada su zama kita ma kada ma zan yawan dusu a zozai da nan da karshen baya sai wata kan kasu ta mana kuje ji gawa ne a zarin kuje ji gawa rawa to sai da mutu ta ba nai kira mai kenan irin wannan kadar mu a zarin ya zama wani jini ne mai gaba da mutuwa ba an kare ba an kare ba an ci a mutuwa kuma a zo rabu ya an zo kowa ya zo a hudu bayan abu shi manzon da Allah ya ko sai ya ku zo ku taimaka ma iyalan mamaci ku taimaka muku amma ya a zo a gamu abinda aka ce ka musu a karance shi mazan da Allah ya kwace a taimaka musu hukum ya ku taru kuma da sunan malaman ne sun za su rarrabe haka ga ana saka kuɗi ana raba kuɗi ana sun sun bace na aka kuɗi bace Allah Allah Allah ni da kaina kafin mu gane wani aboki na ya saba ya abu na hudu ya bai jika goma sha biyar Allah sha biyar ya bani na kawo na ba su kuma sanannu ne manya ne na ba malama ba na ba hannunsu na rantsi da Allah an jima ɗan mintuna na ta kamar gidan wani ka ji ka uku Allah su su manta mun shi Allah da wani wani da kada Allah kuma Allah Allah ya shaida Allah ya shaida wannan Allah ya shaida kuma kuma mutum ne ni na maji kudin hannun na kawo jabir amma an hada ta duka jira duka uku na kawo jira duka uku na ce wani ka karo musu saboda ana ta gidan kaji abin da aka boye kawun aka bada ya kawo na karo na basu amma na kuka yin gani wakilin abu da yawa wai da muke faɗi wani abu ne mun san da mu abu san shari'a balbalin balbalin makadama balbalin makadama abu ne da an san da mu a fi jimu da mutum allah shi da mu muke wata allah sa kowa gani ka zo bangaren fi da addini ne in suna aka yi sai ka kawo goro da kuɗin fadiya ko ba ka wani ba in ne aka yi kuɗi ya an kawo kuɗi a cikin mutane jahilai addini ne in ba ka da dini wani shi ne cin haƙƙin mutane ba kake ba mutuwa suna ko Allah shaidar wani shi ne wa ake kira a gyara haɗari ne ɗorawa mutane abin da ba Allah ya ɗora ba shi ne cin haƙƙin mutane shi bin ka suke cewa irin cin haƙƙin mutum ba kan addini ba ba kan gaskiya ba ko a yanzu kai kai ba kan layi no shi da ban labarin su kenan kan ni koyi da su yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma imani inna kathirul ahbar wa ruban da yawa daga cikin malamai da masu bauta na halin kitab da ya kullu amana bil batil suna cin duke mutane akan banza akan zalunci wa sutun asabila kuma Muhammad dan ka adane wannan su suna kai da mutane daga hanyar Allah wanda ka rasu labarin imanin tuwal ban tuwal ban cikin kayan musulunta cikin abin da kai ga musulunci ai lokacin da yake ba malaman halin kitab iya abin wani yabo ne yabo nan ya ce ya zo wajen wani rahi an an kawo kudin zaka da ya kamata a raba da suna taimaki talakawa ashe bai rabawa shi iya gani ya karhe da sa akwati oyi bai rabawa ya kada dukiyar mai yawa su ɗan mabiya jin suke ma na rabawa shi su musulman iya halin wani malami sai wani malami sai mutu an zo abin ne an zo ana neman albarka ana tabaruki ya kayi kuɗi aka zo abin da ma da ya ɓoye ba aka dodu ta mai yawa da suka suka suka da allah ɗini kuma a shi da ya ce ɓarawo ne da abin da ya ɓoye ɓarawo ne a gani ai sai zai raba da suna duniya kawo ya raba mutane a shi ke ɓoye to da kare ga an zama an kai haka da hali ɗaya cin dukiyar mutane ba ka tafiya ba kuma suna kanke mutane wai su duna an sabilillah suna kanke mutane kasu gane addini kasu gane gaskiya ai wannan shi ya kawo karkinin ɗan wanda basu gane kiran sunna ba suke sharri da ƙarya ka a gane kiran sunna amma an gane kiran sunna me za su ci haka kike ta to me za mu ci kuma ta ci kuma wani baki wani baki wani ci eh to me za mu ci haka ne daga mutum ya tara yare da kwanu kuma sun wannan banza kiki iya gida ka je libya ka je faransa ka je dubai ka dawo ka ba shi ka yanka rabu a gidan shi a yanka sa a yanka kaji a kawo kudi domin zai ya za shi wala ya kuce sai ka hawa maka da jirgi da mota ka shi kakan sa mutu da fama ka kare ka zo ya kunce a gida da matan shi hudu kaga mai biya cikin wadda mai biya cikin wadda ce hudu ce hudu kullum kun kula da kaji suka suka rago kullum da rago gina kuna kuma ne ba to kaga wani ai kaga to nisa sina gani me zubi wannan wannan mutum wannan mutum wannan birkin ya da a gane kiran sunna a gane shi wannan Allah na kowa ne shi Allah na kowa ne ba Allah na kowa ne dazu dazu nan wanda mutum ba awa guda wata kai tambaya an ce wata wai addu'a he mala kai ba ka addu'a he mala yau mutum da za kada gina abin ainihin da kun dole mata eh kowa sai haka kun ne mata wannan haka ne ba shi da aiki ne masu ne wanda ya za a yarda a gane sai wani kira kuke wallahi ta wala mali ta zanen malaman ko annabi sallallahu alaihi ta ce wallahi ta kira ta je wajen kowanne sai ta mutu kila ka da kila ka kila mata dole ta da kuma ba ta ce a kawai ka ta bayu da rago rago da kawai sun ta yara ashirin da bakin kalami rabu na yankawa alfusu su da alfusu da uku ne hukun da gaba gaba na baki kudin da yake kudin gana mara ta ce wallahi da rago da kasa tintin ne mara ta ce wallahi ko miliyan ne ba da ina da hali miliyan ta amma ni ban gane ba ake muni allah ba da kiran allah ya mala Allah ta rubuta ta ce wallahi kaji kaji mun daga mutum malaman Allah muna kan ko kuma kuma ba kan kuma Allah ne kenan wannan kace wallahi kowanne yake da kawo rago da kasa bane kace rubutu ko ta maka ta kace mata irin wannan na kawo na kawo mutum na ba ta zunubin da na gudu na gudu mana har yă zaka saka kan bari ta gari ta yi da karanta a cikin da bincina wanda ba a addu'a da malam to kai kai ba kin an tsaka kan malam da bawa Allah eh su din ne man malam ta ku ka zuwa da zuwa da wanda Allah shi ne da haka haka ake ne kuma suna kai da mutane kan da kayan ne gaskiya cewa su dun an da da suna kai da mutane game da addinin Allah dan addinin Allah sun kira dan ba su ila Allah ya ba Allah kuma da kuma kana mu ba mu da hannu da ba ba mu da namu da kan mu a ruwan Qur'anin da yake hannun kowa sunna ka da annabin da da da Bukhari ko da wata mubara amma da kuma hadisi da ba a yi aiki da abin da aka isko na fi kawo sunna shi nake kira mu ba mu da namu kan ka soka ma ba mu ka soka ba ka fi ta addinin Allah da ba mu ba mu da kakannin mu qur'ani idan kowa sunna tabbatata shi kira mu kenan shi kira al-sunna haka duk da soke mu ba mu ya soka ba abin da muke kira soka kun ba mu kira da kowa kai Allah da mu'amala kuma da kowa ya amince abu ne ingantacce a duk ma ba ba ta kwace yawan ne inganta ba ba ta kwace ba ka kashe shi abin da ya inganta tafi kitabul sunna sai abin da ya inganta da Allah da Allah Allah haka yake kira kuma tabbatar da haka haka to shi suke wada kan a gani suke ta sharri iri kun kullun ya ga insha Allah Allah ya ce wallazina kafaru hawa kitab wadanda suke kai da suna ga lokacin da ba dama dan wa a takaice akwai ɗan wasu na magana kwanaki an yi alƙawarin ba da ɗan faɗin rufi a ƙarshen karatu akwai abin tanziyar idade a yau matsala ta wasu wasu har ta kai da imani ɗan wata wani manzana yana raye ya rika mata haɓar da wani ɗalibin ɗarwa daga gana tana kunka tana gane haɗin wani wasu tana kunka tana ta wadar har ta kai zai iya sa'arar da zagin allah tana kunka kuma abin da ya yawa wannan abin ya yawa ba zuwa shi ne to mun zama karantar da mutu hanyoyi kamar haka abu na wasu sun sai mutu mu zama ya cewa shaitan kan zo ya san zama wasu wani wani haika mace ma'allama wani shi ne ce yadda idan ka jirin wasu wani ka ce amon su bila wasu ne kurin amon su bila wasu ne ke cikin abin da suka mata yi wani wasu wani ya harma sha ne kai hanya a kula ga mutu na hukun dai yin yawan da amon su bila wasu ne amon su bila wasu ne ko wata ruwa ta mu zamu a rasu da rasu da zagi shekar kan sa mana wani abu a rai wala da mutum wala abu wanda mu zaman to gawani mu kodi abu da ne yanzu karantarwa ku karanta kun ji haka ku karanta huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim الإسلام بدأ إلى ما أذكره فكان أن لهم الخوات واحد هو الأول والآخر والثالث والباطن وهو كل شيء عليم فكان الحق أبن أخو إذا أبن سامع كي كذيب فنجر كان حكم فكان أنت أقول للمسلم قطوة أقول للمسلم قطوة رسول ما كانوا وسأل كده مش ما كان هذا كان أظن كده هذا كده محل تمكين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته